إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da Allah ya kaddara haduwarmu a wannan masallacin mai albarka na masjidu da'awatul irshad domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muka saba gabatarwa a kowace rana ta subhanallah karatun littafin bulugul maram karatun littafin bulugul maram kenan muna fatan abinda za mu faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya ba mu ikon nisantarsa kuma ya gafarta muna idan bu manta ba a kowane lokaci taken karatunmu shine hayatun bila ilmin hayatun zamimatun wa ilmun bila taqwan fa umrun mudayya'u rayuwa babu ilimi rayuwa ce mummuna shi kuma dukkanin ilimin da ba a yi aiki da shi ba bai kara ma ma'abocinsa tsoron Allah ba to ba ta lokaci ne a cikin abin da bai yi amfani ba Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muka sani yan uwa idan ba manta ba har yanzu muna a cikin kitabun nikah littafi mai bayani akan hukumce-hukumcen aure a yau za mu tashi babu sadaki babu mai bayani akan sadaki kenan a yau za mu kokari mu tashi da wuri don saboda wata muhadara da take a gabanmu bayan sallar isha'i insha Allah kenan takan iya ku ga mun danyi sauri a wajen karatu bala yake babu sadaqi babu mai bayani akan sadaki sadaki wata kyauta ce da mutum zai yi ma matar da yake so ya aura kuma shi asalin sadaki ya zo alkur'ani da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'in malumai daga cikin dalilai alkur'ani fadin Allah madaukakin sarki wa atun nisaa saduqatihinna nihla ku ba mataye sadakin su a dadade sadaki kuma haƙi ne na yarinya ma'ana haƙi ne na matar kuma shi asali sadaki ba wai ana bada shi bane don saboda a sai matar shi ya sama khairu sadaqi aysaruhu ya zo a hadisi manzo Allah yake ta mafi alkhairin sadaki shine mafi sauki sai nuna shi sadaki wai ba dan sayan mace bane da dan sayan mace ne to da ansa khairu sadaqi aktharuhu da an ce mafi alkhairin sadaki shine mafi yawansa dan a nuna shi wannan dai wata kyauta ce da zaka yi mamace wadda ita kuma kyauta asali tana ƙara dankon soyayya ta hadu ta habu ku rika kyauta za ku so junanku kinan wannan shine sadaki hukuncin sadaki shine yana ɗaya daga cikin arkanu akdis zawas yana ɗaya daga cikin rukunan ɗaurin aure dole ne sai an samu sadaki inda hadisan da za su zo a nan gaba za su nuna muna hukumce-hukumcensa insha Allah hadisi na farko mala ya ce an anas ibn malikin an karɓo daga anas ɗan malik anin nabi sallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa annahu a'taka safiya ya ‘yantar da safiya wa ja'ala ifkaha sadaqaha sai ya sanya ‘yantarwarta ya kasance shine sadakinta muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin safiya tana ɗaya daga cikin matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aura bayan yayi hijira a lokacin yakin khaibar safiya tana ɗaya daga cikin matayen manzo Allah wanda manzo Allah yake so sosai tana daga cikin matayen da Aisha take kishi da su domin duk matar da kaga Aisha na kishi da ita to aisha na ganin tana tsone mata idanu ko ta wannan shine kenan inda mun taɓa ba da tarihin safiya sakamakon tambaya da wani to zuru yayi ya samu safiya yana so ya aure ta to yana son kuma tarihin mai asalin safiya in buka manta mun ba da labarin safiya dai kenan wanda yake son wannan labarin sai ya bibi karatukan da muka yi a baya insha Allah kenan lokacin da aka kamo ta a matsayin baiwa wadda ya ce daga cikin shugabannin banu ƙuraiza yahuda wanda aka yaka aka kora to sai aka ba abubakar ya ba manzo Allah shawara akan ya aure ta domin aurenta zai iya kasancewa zai iya jawo alkhairi mai yawa kuma ko haka aka yi manzo Allah ya aure ta dalilin aurenta da yawa daga cikin yahuda suka musulunta wannan kenan sai nuna ashe daga cikin alkhairin aure shine ya ƙara danƙon zumunci wani zumunci wanda babu shi a da dalilin aure sai ya kullu kenan wai ba ba ba alkhairi bane a koda yaushe a ce duk wanda zai aure dole sai ya aure a dangi a gida to in an ce kowa ya aure dan dangi to ina dangin zai zai faɗaɗuwa dangi ba zai faɗaɗu ba al'umma ba za su faɗaɗu ba zumunta ba za ta faɗaɗu ba amma idan aka aure ta wani gari ko kuma ta wani wata kabila sai ka ga dalilin wannan zumunta ta karu malai ce wa an abi salama bin abdurrahman bilmunasaba wannan yana daga cikin abin da ya jawo karancin yahudawa a duniya domin yanzu yana ɗaya daga cikin mutanen da suke kilgaggi ba su da yawa sosai suna ɗaya daga cikin al'ummar yahudawa kuma dalilin rishi yawansu shine su suna ganin in ba jinsin su ba babu wanda ya kai darajar ya aure su domin su a ganin su dukkanin sauran mutane bayu ne an halice su don su yi musu bauta shi yasa duk inda suka zamna to sai sun yi kokarin sun bautar da wanda suke tare da su shi yasa idan kuka bibiyi tarihi za ku ga duk inda suka zamna a ƙarshe sai an wulakantar da su an kore su wannan shine kenan wanda yana ɗaya daga cikin wulakancin da aka musu a lokacin me ke da suna Uh, lokacin uh, faransa tana karkashin mulkin uh, katolika ma'ana karkashin mulkin shugabannin addinin kiristanci to yahuda su suna ganin annabi annabi isa dan zina ne su kuma kiristoci suna ganin annabi isa allah ne dan allah ne to da suka ji labari akan cewa yahuda na yada cewa annabi isa dan zina ne to sai suka karrara akan cewa za su kori yahudawa gaba ɗai daga faransa a wannan lokacin sai suka yi sulhu amma sulhun da suka yi shine duka sallah ta ranar tuna aihuwar annabi isa shugaban yahudawa zai zo a coci a bibbige shi a mammare shi a jijjihe shi a tattake shi an gane da kyau ko wannan shine ramuwar gayya kenan da ƙarshe suka ga wannan dubbai musu ba suka yanke hukuncin za su hallaka su gaba ɗai saura suka tsere wanda ba su tsere ba aka kama su aka jera su a cikin hili mai girma aka kawo dawakai suka yi ta suka a kansu tsakkuwa doki yi suka akan ta kaga yadda za ta yi balantana a ce akan mutum to haka suka yi suka hallaka yahudawa inda da ƙarshe dai kuna ganin abin da hitler ya yi musu to wannan su ne dalilin rishin yaduwar yahudawa wanda daga baya ne suka gane wannan yana musu aibi sosai to sai suka kulla alaka da mutanen amurka suna auren manya-manyan mutanen amurka wanda dalilin wannan kuma suka samu alaka mai kwari da su da amurka hadisi na gammala ya ce wa an abi salama bin abdurrahman daga abu salama dan abdurrahman annahu qala lallai shi ya ce sa'altu aisha ta zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam na tambayi aisha matar ma'aikin allah kam kana sadaku rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nawa ne sadakin manzon Allah ya kasance qalat tace kana sadakuhu li azwajihi sadakin sa ga matayansa ya kasance fintaya asharata uqiya uqiya guda goma sha biyu wa nashan da rabi uqiya goma sha biyu da rabi qalat tace atadri man nashu shin ka san menene annashu qala yace qultu la nace a'a qalat tace nisfu uqiya annashu shine rabin uqiya fatilka khamsa khamsumi'ati dirhamin wannan in ka hada su za su yin dirhami guda 500 fa hadha sadaqu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam li azwajihi wannan shine sadakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ga matayansa rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi wannan hadisan guda biyu da wancan na safiya da wannan abin da suke nuna muna na farko shi sadaki ba dole sai kuɗi ba an gane da kyau ko ba dole sai wani abu wanda ake iya rikonsa ba ko shay'un ma'anawi yana zamantowa sadaki kullu ma yuntafa'u bihi yakunu sadaqan duk abin da zai kasance amfani ana ana bada sadaki da shi kun ga misali anan manzo Allah ya yantar da Safiya yantarwar ta ita ce mi sadakin ta kun ga me aka mata amfani ne aka mata ba kudi aka bata ba kina wannan sai nuna sadaki ba dole sai kudi ba wannan hadisin na biyu yana nuna yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawancin matan da ya aura sadakin da ya basu bai taka kara ya karya ba domin dirhami guda 500 ne dirhami guda 500 kun baya da yawa sosai kuma yana ɗaya daga cikin akwalikin Umar yake cewa da a ce da a ce tsadanta sadaki shine daraja ga mace shine darajar ta mace ya ce da ya kasance sadakin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ga matansa da sadakin 'ya'yansa da yake aurarwa ya fi kowanne tsada ya ce amma sai dai da yake tsadanta sadaki ba shi ba ne daraja ga mace sai kasance manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana aurar da 'ya'yansa da sadakin da bai takara ya karya ba yana aure da sadakin da bai takara ya karya ba wanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya jawo rishin albarkar aure tsadanta sadaki a shekara biyu da su gabata akwai ta muhadara da muka yi a madawa asbabu ta akwari zawat abubuwan da suka jawo jinkirin aure ga matasa daga cikin dalilin da muka kawo tsadanta al'amari na sadaki ana an gane da kyau na ga samarina ta kada kai wannan shine kenan kenan a takaice dai alkhairin aure shine a meke da suna kada a tsananta sosai malai ce wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma kala daga ibn abbas Allah ya dada su shi da ma'aifinsa ya ce lamma tazawwaja aliyun fatima lokacin da ali ya auri fatima qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce masa a'tiha shay'an ka bata wani abu na sadaki qala yace ma indi shay'un bana da komai qala yace fa aina dir'uka al-hutamiyah to ina rigar silkenka alhutamiyya an gane ko nau'in wata rigar silke ce da ake ce mahutamiyya rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan hadisin wan nasa'i da nasa'i wa sahahahu al-hakim imam al-hakim ya inganta sa wannan hadisin yana bayanin sadaki na fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ita ce shugabar matayen aljanna wata rana ta kawo ziyara a gidan ma'aikinta ma'ana manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ta isko su suna hira shi da matayensa tana zuwa sai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya maraba da ita ya zamnar da ita kusa da shi sai ya yi mata magana a cikin kunnai ya asirta mata magana a cikin kunnai tana jin wannan sai ta hoshe da kuka sai ya ƙara mata wata magana a cikin kunnai kuma sai ta hushe da dariya aisha ke ba da wannan labarin ta ce ita wannan shine karo na farko da ta ga kuka da dariya sun haɗu a lokaci guda ta yi kuka kuma lokaci guda kuma ta hushe da dariya ana tashi daga fada aisha ta tari fatima miman za Allah ya gaya miki ta ce inni la ufshi sirra rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ba zan gai asirin manzo Allah ba da yana so ku shi da ai tare muke da ku da bai asirta ni kaɗai ya gaya ma ba an gane ko bayan manzo Allah ya rasu Aisha tana rike da wannan ita sai ta ji menene sai ta tambayi Fatima da Allah ni ran nan manzo Allah ya boye miki ya gaya miki wani abu gaya mini tunda yanzu babu shi balle in tambaye shi ya gaya mini me ya gaya miki tace amma ammal ammal ana amma a yanzu kai zan iya gaya miki tunda ya rasu tace abin da ya gaya mini shine ya ce mini jibril ya kasance a kowace shekara yana zakowa sau ɗai fayudarisuhul qur'an suna murajan qur'ani yace amma wannan shekarar ya zo sau biyu sun yi murajan alqur'ani yace ina ganin ku wannan alama ce da take nuna ajali na ya kusa to da ya faɗa min wannan ne sai na hoshe da kuka to da ya ga hankali na ya tashi shine sai ya faranta min da rai yace amma yurdiki amma yurdiki an takuni sayyidata nisa'il janna shin ba za ki so ba ki kasance ke ce shugaban matayen aljanna kuma bayan na rasu ke ce ta farkon wadda za ki bi na an gane da kyau ko ta ce to wannan shi yasa ni kuma dariyar da na yi an gane da kyau ko to muhallu shahid fatima ita ce shugabar mi shugaban matayen aljanna to a lokacin da fatima ali zai aure ta wanda auren ali da fatima asalinsa ya zo ne daga shawarar abubakar da umar su suka ba ali shawarar ya nemi auren fatima amma ku ji 'yan shi'a babu wanda suke kyama kamar wa kamar abubakar da umar tare da cewa su ne sila ta auren fatima 'yar manzon allah sallallahu alaihi wasallam da alikin dalilin kuma wannan an yi ta zakkuwa an yi ta nuna ana son fatima da aure sai manzon allah bai ba da baki ba sai abubakar ya ce ma ali ni wa ina ganin kawar manzon allah kai ya aje ma yarinyan nan tunda ana hitowa ne ma bai ba da baki ba ba za ka gwada sa'ar ka ba sai ce to ni abin da yasa ni ma ina so abin da yasa ban ban yi magana ba dan bani da komai abubakar ya ce masa ba matsala ga dai gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce to madalla yanzu ka kawo sadaki shikenan daura aure to shine nan sai ya ce ba ni da komai to manzo Allah ya san da yana da wata riga ta silke ta yaki sai ce ina wannan rigar sai manzo Allah ya ce to ka ba ta ita a matsayin sadaki tunda dai shi aure dole sai da me dole sai da sadaki in ba dan shi ba ai da ba a ma kazancan cewa manzo Allah zai iya bashi ta kyauta ko wannan shine kenan kenan dan dole sai da sadaki ne manzo Allah ya ce ka kawo wannan rigar a cikin wannan labarin da ya kawo rigar sai manzo Allah ya ba Abubakar da Umar ya ce ku je ku sai da wannan rigar ku sai ma diyata abinda take abinda ya kamata ta bukata a gidanta da wannan rigar da aka sai da aka sai mata yan kayayyakin da za ta zama da su a gidan mijinta wannan ni na ɗaya daga cikin abin da nake buga dalil da shi akan cewa wannan al'adar da muke a ƙasar hausa ta iyaye na mata suna yi maɗiyansu mata kayan ɗaki ni ina ganin ba al'ada ba ce wadda za a cewa ta saba ma addini domin akwai malaman da suke tsawara sosai domin da ta saba ma addini da manzo Allah anan bai ba da wannan abin yace a saida ba a sai mata abin da za ta amfani da shi a gidanta an gane da kyau ko kuma idan kuka lura kayan da ake sai mace ta je da ita ta je da shi ta je da su gidanta la qaddar Allah idan auren ya rasu mijin za a bar ma kayan wa ya tattara kayan ya koma da su a ita za ta koma da abunta an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan matasa in kuna da masu cewa ka ai kayan daki mu ku zo muna cewa ai kayan daki an gane da kyau ko to wannan shine kenan tunda ba ba kyauta aka kawo maka ba in ta tashi ita za ta tattara abunta sai da su in ta rasu uwayenta suna daga cikin da za su mi za su gadon kayan kenan dan an sai mata kayan daki wannan ba bai bai saba ma addini ba wannan shine kenan akwai malaman da suke tsawara akan haka wallahu ta'ala a'lam mala yace wa an amru bin shu'aib an abihi an karbo daga amru dan shu'aib daga ma'aifinsa an jaddihi da kakansa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce ayyu mamra'atin nakahat ala sadaqin duk matar da ta yi aure akan wani sadaki aw hiba'in ko kuma wata kyauta aw idatin ko kuma wani alkawali da ya mata in ya aure ta zai bata abu kaza qabla ismatin nikahi kamin a daura aure fa huwa laha tunata ne duk wannan abuwan nata ne wa ma kana ba'da ismatin nikahi amma dukkanin abun da ya kasance na kyauta bayan an daura aure fa huwa liman u'tiyahu to na wanda aka bani wa ahaqqu ma ukrima ar-rajulu alayhi kuma mafi girman abun da aka girma mutum akan sa ibnatuhu dalilin yarsa aw ukhtuhu ko kuma yar uwarsa ma'ana abun mafi girma da za a girma maka da shi shine a girma maka dalilin ‘yarka da aka aura ko a girin maka dalilin ‘yar uwarka ko kanwarka da aka aura mana yana nuna yana ɗaya daga cikin girmamawa me yake da suna miji ya rika girmama ‘yan uwan matarsa an gane da kyau ko rawahu ahmad wal arba illa tirmizi wannan hadisin yana bayani akan dukkanin kyautar da aka mamace kamin a kulla aure ita aka ma ko ɗaya daga cikin danginta aka ma asali na matan ne ba san ko an gane ba kana son ka auri yarinya da ka zo gidansu kun ƙare hira ka tashi sai ka ba kananta jikka goma to wannan jikka gomar a musulunce ba ta yaron ba ce tawace ce tawace ce ta yarinya ce domin ba dan ita ba da ana ba da jikka gomar ba za a bada ba an gane ko matukar ba kulla aure ba duk wanda miji ya ma kyauta duk wanda mai neman aure ya ma kyauta to a wannan hadisi abin da yake nunawa na yarinya ce yarinya za a ba nata ne sai in ta yarda ka rike ba matsala an gane da kyau ko amma kun bayan an kulla aure tunda abin nema ya samu shikenan ko to duk kyautar da yama wani to yanzu tashi ce ba tawa ba ba ta yarinyar ba shine abin da wannan hadisi yake nunawa wannan hadisin wasu malamai sun da'ifantar da shi wasu malamai suna ganin hadisi ne hasan ana yustadallu bihi ana buga dalili da shi malai ce wa an alkama an karbo daga alkama wannan suna a samu na shi a cikin dictionary ina husaini alkama man taba jin mai suna wannan sunan ba ko da yake hausa sai ce za a ce ma yaro alkama an gane da kyau ko kun san mutanen kauye da kakanni da tabbashin da sun yi kowa lalata suna lokacin na samu ɗana na farko tun kamin in yi aure yana daga cikin sunan da nake so in sama ɗana in na samu na farko zakir an gane ko to ɗan mutanen gida suka ce in ka sami shi zakir wallahi za a mai da shi zakiru kun kuma ɗan izala ba ku so ku ji an ce zakiru an gane da kyau ko haka suka ce mini na ce a lalle ku ban so a ce ma ɗana zakiru duk da ma'anan shi mai kyau ce amma dai sai dai an lalata ma'anar a ƙasa hausa da an ce zakiru ana nuhin wani mahaukaci mahaukaci ko to wannan shine Allah yana gani dalilin wannan na sake wannan sunan na sami shi Ahmad wannan shi ne sai kuma sunan ya kasance ya mahi wancan kin jayyid na gaba ya ce wa an alkama an ibn mas'ud radiyallahu anhu daga alkama ba alkama ba a alkama ka ita kuma da hausa ka ce daga alkama an ibn mas'ud radiyallahu anhu daga ibn mas'ud Allah ya dada shi annahu su'ila an tambaysa an rajulin game da wani mutum tazawwaja imra'atan da ya auri wata mata walam yufrid laha sadaqan bai kayyade mata sadakin da zai bata ba shine walam yufrid an gane ko domin alfarni na zakuwa yana zakuwa da lafazi na alqar me yake da suna alqadr at-taqdir ana cewa ilmu al-fara'id ay ilmu at-taqdir kenan walam yufrid laha sadaqan bai kayyade mata sadakin da zai bata ba walam yadkhul biha kuma bai shiga da ita ba hatta mata mana bai sadu da ita ba hatta mata har sai da ya rasu faqala ibn mas'ud sai ibn mas'ud yace laha mithlu sadaqi nisa'iha to tana da kwatankacin sadakin matayanta mana irin makamantan matayanta la waksa babu ragiya wala shatat sannan kuma babu wuce gona da iri an gane ko kenan la tafrita wala ifrat za a baka daidai wa daida tsaran mataye irinta adiba me me me aka yi yawan kawo musu to shi za a bata wa alaiha al'iddatu kuma akan ta akwai idda wala hal mirathu kuma za ta yi gado fa qama ma'qil ibn sinan al-ashja'i sai ma'qil bin sinan al-ashja'i ya tashi a samu na wannan sunan ma'qil an gane ko ma'qil yana ɗaya daga cikin sunayen da ba a sawa جيد فقال سيتي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزا الله ياي حكمتي في بروع بنت واشق اغمد بروع بروع بنت واشق asa mana wannan sunan bangaren mata an gane ko kina araba su bi bangaren maza da bangaren mata na mata shi ba a samu da yawa yace manzo Allah ya hukunci game da wata mata da ake ce ma barwa binti washiq imra'atin minna wadda wata mata ce daga cikin kabilar mu mithla ma qadaita irin hukuncin da kai fa fariha bi ibn mas'ud sai ibn mas'ud yayi murna rawahu ahmad wal arba'a ahmad ya rawaito wannan hadisin da marawita guda guda hudun nan wa sahahahu tirmidhi imam tirmidhi ya inganta sa wa jama'atun da wasu jama'a wannan hadisin a takaicen sa ibn mas'ud ne aka tambaye sa game da matar da aka aure ta ba tare da an kayyade sadakin da za a bata ba amma dai an yi da wajewar za a bada sadaki nan gaba amma ba a kayyade ga sadakin da za a bata ba an kulla auren kenan kahin mijin ya shiga da ita kahin mijin ya sadu da ita sai mijin ya rasu an gane da kyau ko to aka tambayi ibn mas'ud me hukuncin wannan sai ce na farko za a bata sadakinta sadakin da za a bata kuma shine za a kaddara makamantanta jika nawa nawa ake ka musu misali a wajenmu kun san mata kala-kala ne akwai budurwa akwai bazawara akwai santagawawa akwai shakala an gane da kyau ko to ku karo muna wata kuma wannan dai hudun su wannan na haddace su in kana so har tsaran su ina iya baka ma'ana na shekaru shekaru haka budurwa bazawara santagawawa an gane ko shakala to wannan su ne kenan to in ba dai akwai su dai akwai wanda suka wuce wannan duka haka ne kowace kuma da nau'in sadakinta wani kauye ne kawai na taɓa shan abin mamaki wai su a wajensu bazawara ta hi budurwa kuɗi bazawara ta hi budurwa tsada a wajensu an gane da kyau ko kuma ƙauyen na je da kaina ƙauyen kuma asalin ƙauyen akwai yayar ma'aifiyarmu da take aure a can yayar ma'aifiyarmu da take aure a can su ke gaya mini wannan labarin su bazawara a wajensu ta hi kuɗi hiye da wa hiye da budurwa amma ba kowace irin bazawara ba an gane ko mafi yawanci santagawawa santagawawa ita ce matar da aka aura bata aihu ba aka rabu da ita wa awwawa mijin da ya sake ta bata aihu ba an gane ko bai hidda haƙƙinsa ba in ba wauta ba za ka sauko mace baka aihu da ita ba baka hidda zakka ba to shine wautar da ake cewa jayyid to kenan kowanne da adadin abin da za ku gani budurwa jika kaza ake kama ta bazawara jika kaza wannan jika kaza to ita wannan sai adiba yayi matsayin da wa matsayin ta yake in budurwa ce kina an san ga adadin irin abin da ake kama irin ta fararen mata ga abin da ake kama musu mara kyawo gajeru ga abin da ake kama musu masu jiki sirarrai duka wannan an gane da kyau ko to wannan haka za a kaddara kenan za a kaddara irin sadakin makamantanta to na gaba yace bayan wannan kenan za a bata sadaki ko a kaddara na biyu kuma za ta yi idda an gane ko tunda dai an dama aure dan bai shiga da ita ba shi ke nuna ba matar shi bace na uku kuma sannan za tana da tana da me tana da gado an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan ita bangaren kuɗi abu biyu za ta kwasa sadakinta da kuma me da kuma gadanta wannan shine kenan kenan bayan ibn mas'ud yayi wannan hukuncin sai aka samu ɗaya daga cikin sahabbai na nan da ake ce ma ma'aqil to shine ma'aqil sai yace kai irin hukuncin da manzon Allah ya ma wata ƴar uwanmu sai ibn mas'ud ya ji dadi domin ya dace da me da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ibn mas'ud yana ɗaya daga cikin ulama'us sahaba maluman sahabbai mal yace wa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma an karbo daga jabir dan abdullahi Allah ya dada shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah ya ce man a'ata fi sadaqi imra'atin sawiqan duk wanda ya bayar game da sadakin wata mata sawiqan sawiq wani nau'i ne na abincin larabawa an gane ko kaman gari ne haka ana nike shi ana sa mishi nama da ciku a ciki sai ya bushe an gane ko sai ana jika shi da ruwa sai ya kumburo kamar yadda kusan garin rogo haka yake yi amma sai dai shi na daban ne domin akwai busasshen nama a ciki shine sawiq duk wanda ya bayar da sadaki game da wata mata na wannan garin na sawiq aw tamran ko dabino faqad istahalla to ya halatta ma'ana wannan sadakin yayi akhrajahu abu daud abu daud ya hutar da shi wa ashara ila tarjihi waqfihi sai dai yayi nuni akan cewa magana mafi inganci hadisin mawqufi ne ma'ana magana ce ta Jabir bin Abdullah ba magana ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan yana iya daukan hukumul marfu qawlu sahabi fi ma la majala lil ra'yi fihi lahu hukmun raf'i wannan shine kenan malai ce wa an abdullahi bin amir ibn rabi'a daga abdullahi dan amir dan rabi'a an abihi daga ma'aifinsa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah ajaza nikah imra'atin ya halatta auren wata mata ala na'alaini akan takalmi guda biyu da larabci akwai anna'al akwai alhiza anna'al shine duk takalmin da yake da hanci baya ruhe ijiyar kafa alhiza sune duk takalmin da suke ruhe ijiyar kafa an gane ko matukar takalmi suna ruhe suna ruhe kafa har zuwa ijiyar ta to ana ce musu alhida kubuttai kenan anna'al su kun masu hanci irin su yan samfa ko abin da ya kama da haka jayyid akhrajahu at-tirmidhi wa sahahahu wa khulifa fi dhalika an samu sabani game da ingancin hadisin amma magana mafi inganci hadisi ne munkar an gane ko hadisi ne wanda yake da'ifi وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال to amma da yake an ce da'ifi ne ko to amma kuma shi yake nuna takalmi ba su sadaki a kullu ma yuntafa'u bihi a yakunu sadakan ko taga takalmi masu ke wajen mai sai da takalmi an gane ko ita kuma bazawara ce mai mai diya goma sha biyu an gane ko kun san ba zaura mai ɗiya goma sha biyu ai ba za ta yi daraja sosai ba to ta ce ta ce takalmin sun birge ta yace to kin yarda su zaman to sadakin cike ta yarda shikenan domin ita za ta yi amfani da me za ta yi amfani da takalmin amma ya kasance ɗiyarta za ta ba ta yi amfani da su ko ita za ta sa oho dai in ta yarda shikenan ya zaman to sadaki jayyid malai ce wa an sahal ibn sa'd radiyallahu anhu qala زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد وظل يا أورد وتماتا دزوبي نكره أخرجه الحاكم حاكم يهتدشي وهو طرف wannan wani sashe ne min alhadith at-tawil a hadisi mai tsawo al-mutaqaddim wanda ya gabata fi awailin nikah a farkon aure ina ji ku manta wannan hadisin ba ko na wannan matar da ta zo alwahibatu nafsaha ko wadda ta ba manzo Allah kanta da ƙarshe wani ya ce yana so yana ɗaya daga cikin abu marar daraja a lokacinsu shine zobe na ƙarhe domin a lokacinsu zinariya da azurfa ana samun su sosai to idan an ce ana samun zinariya da azurfa to kenan ƙarhe ba komai ba ne an gane ko ƙarhe kamar dutse ma yake to kenan shi yasa ina aka kawo wannan hadisin dan a nuna ashe sadaki baya da me baya da baya da karanci an gane da kyau ko babu wata kima kayyadadda ta sadaki a samansa da kuma kasansa akwai hadisan da suka zo akan kima ta kasa sai dai hadisai ne wanda suke da'ife mai yawa mu gansu a cikin wannan babin mali ce wa an ali radiyallahu anhu qala an karbo daga ali Allah ya yarda da shi ya ce la yakunu al-mahru aqalla min 10 darahim a kun gani sadaki baya kasancewa kasa ga dirhami guda goma akhrajahu ad-daraqutni imamu ad-daraqutni hutar da shi mawqufan ya jingina sa zuwa ga Ali wa fi sanadihi maqalun amma game da sanadinsa akwai ta cewa da kaji an ce hadisi wa fi sanadihi maqalun to akwai matsala an gane ko da ƙarshe hadisi ne da'ifi duk hadisin da ya zo akan kayyade sadaki bai inganta ba an gane da kyau ko wannan ka'idar in ka rike ta ka huta mali yace wa an ukba ibn amir qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga uku ba ya ce manzo Allah ya ce khairu sadaqi aisaruhu mafi alkhairin sadaki shine mafi karantarsa akhrajahu abu daud abu daud ya hutar da shi wa sahahahu al-hakim hakim ya ingantar da shi wannan hadisin zai iya cewa ni ga naune ba shi yau ba mafi alkhairin sadaki mafi karancinsa a iya bin diddigin da nayi mafi yawancin auren da aka yi sadaki tsadadde a ciki bai cika jimawa ba an gane da kyau ko a garinmu da jimawa tun ana meke da suna 'yan miliyon kudi ne masu yawa akwai su 'yan mata da aka yi su uku duk 'yan miliyon 'yan miliyon aka kawo musu dukkaninsu aurensu mafi yawancinsu bai wuce wata biyu ba zuwa wata uku da ƙarshe duwar da ta hoto sai suka sai suka aza fara da ƙarshe ma restoran suka yi an gane ko sunan restoran kin kuma restoran 'yan miliyon 'yan miliyon restoran 'yan miliyon 'yan miliyon ma'ana mataye ne wanda dukkaninsu 'yan miliyon aka kawo musu da an ce mace an kawo mata 'yan miliyon to shi kenan ta zama to tsaradda yanzu da karshe ni ban san labarin su ba domin abin ya jima sosai an gane da kyau ko 'yan miliyon 'yan miliyon dukkansu kuma auren bai jima ba wani malami ke ba da labari a kasar misra wani mutum wani saurayi ya aure ya aure ya aure wata yarinya yar babban gida to shi kuma ba dan babban gida ba amma ya tilasta kansa sai ya aure wannan yarinyar uwayen kuma suka ce dole sai an yi auren alfarma aka yi auren alfarma da ƙarshe dai bashi ne ya kwaso daga banki aka wannan auren malamin da ke ba da labarin yake cewa yake cewa ran da ake auren yana daga cikin wanda aka gaita wajen walima suna hira da yaron yake cewa yace shi yana ji wannan kuɗin da ya kashe sai ya hudda su ga idanunta sai ya hudda su ga mi ga idanunta ma'ana wannan kuɗin da ya kashe ba za su tai ga mi ba ba za su tai ga banza ba sai yayin da zai yami ya maido su kenan me yake nuhi in ma dai ya kunta ta mata ce ta fasa a biya shi sadakin shi bayan ya me yake da suna ya yi aikin da yake yi an gane ko kuma ya tusasa ta sai ta sato kuɗi daga iyayenta tami ta kame shi tun da yar babban gida ce wannan shine kenan Allah ya kare mu ma'ana dai alkhairi wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin sadaki shine mai wanda yake mafi karanci wa Aisha radiyallahu anha anna amrata bint al-jawn daga amra al-jawn ta'awwadat min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta nemi tsari daga manzon Allah hina udkhilat alaihi lokacin da aka shigar mata da shi lokacin da aka shigar da ita a wajensa ta'ani tana nuhin lamma tazawwajaha lokacin da ya aure ta fa qala sai ce laqad usti bi ma'adin kin nemi tsari da abu mafi cancanta da a nemi tsarin sa shine ma'anar laqad usti bi ma'adin kin nemi tsari da wanda ya cancanta a nemi tsarin sa فطلقها sai ya sake ta wa amara usamata sai ya umarci usama fa matta'aha ya jiyar da ita daɗi bi talatati athwabin da kayayyaki guda uku tsadaddi akhrajahu ibn majah ibn majah hutar da wannan hadisin wa fi isnadihi rawin matruk a cikin hadisin akwai marawaici wanda yake yake da suna matruk an gane da kyau ko wanda ba a karban hadisi daga gare sa wa aslul qissa asalin wannan labarin fi sahih yana a cikin bukhari da gaji an ce as-sahih ana nuhin sahihul bukhari da gaji an ce as-sahihain ana nuhin wa bukhari da muslim amma muslim baya da mustalah na shi kadai as-sahih bukhari an gane ko ba inda zaka ji as-sahih a ce maka sahih muslim ne a da dai an tsaya as-sahih wannan mustalah ne na malaman muke suna hadisi asalin wannan kisa tana a cikin bukhari min hadithi abi usaid bin sa'idi a hadithin abi usaid as-sa'idi kinan wacce riwayar wadda aka ce akwai rawin matruk ta zamanto mai yake da suna hasanul li ghairihi an gane ko ko kuma a ce sahihun li ghairihi hadisi ne sahihi ba dan shi ba dan saboda wannan riwayar take a cikin me take a cikin bukhari domin ita riwayar bukhari sahihiya ce wannan labarin malumai sun yi kai kawo game da yi fassara shi menene dalilin da yasa wannan matar ta ce a'udhu billahi minka ta nemi tsari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane da kyau ko yanda labarin yake wata mata ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura radda aka kame shi ta ya shiga ɗakin ta an gane da kyau ko ya mata sallama farkon abin da ta fara faɗa masa ce a'udhu billahi minka ina neman tsari Allah ya kare ni daga gare ka an gane ko wannan kalma ta yabo ce ko ta fallasa ta fallasa ta muni ce wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a to kin nemi tsari da abin da ya cancanta a nemi tsari da shi shikenan manzo Allah ya umurta ya sake ta a lokacin a lokacin nan kai tsaye ya ya bata kun muta ma'ana mut'atu talaq aka bata kyauta ta koma gida malamai sun yi ma wannan fasarorin me yasa yarinyar ta nemi tsari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai fasori guda biyu wanda suka yi shahara fasara ta farko ga al-Imam Ibn Hajar ya kawo shi daga cikin fasarorin da suka yi shine wannan matar lokacin da manzo Allah ya auro ta da aka kawo ta a gida kahin manzon Allah ya shigo su Aisha sun zo da ita da Hafsa suka ga yarinyar suna kallanta sai suka rike baki sai suka koma gehe ita da hafsa wai wannan tsalele yarinyar aka kawo an gane da kyau ko suka ce in wannan yarinyar ta zamana wannan gidan ko aiki ya same mu domin sun ga kyawanta sun ga kyawanta a wannan lokacin suka yi shawara ya kamata su yi mata makirci don ta bar gida sai suka ce mata to mu dai ga ga kyautar mu kin san mu ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake so mun sani abin da baya so mun sani to zan ga za mu ga miki wata kalima wadda manzon Allah ya hiso wadda in an faɗa mishi ita to babu kalmar ta kai ta kai ta jin daɗi a wajensa in ya shigo a wajen ki farkon abin da zaki ce masa ki ce a'udhu billahi minka an gane da kyau ko to ita kuma an gane da kyau ko ta yi tsammanin haka ne manzo Allah na shigowa ta faɗa mishi wannan kalimar ita kuma ashe kalima ce wadda manzon Allah yake kyama an gane domin an ce ana neman tsari da kai an kamanta ka da wa da shedani wal yazu billah to wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ta wannan kuma me yake da suna fassarar kusan ita ce fassara mafi inganci fassara ta biyu ita ce ita wannan yarinyar yar babban gida ce yar gidan sarauta ce an gane da kyau ko to shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo domin a riwayar ba ma daura auren ba manzo Allah ya zo neman aurenta ne a wannan lokacin yarinyar ta ce ita ai wanda yake ba sarki ba baya iya auren yar sarki an gane ko domin shi manzo Allah ba sarki bane tana gani ita kuma diyar sarki ce yar sarauta ce kenan ita kuma ba za ta aure ba sai wa sai dan sarauta to malamai suna ganin wannan ita kissa ce daban wannan ita ma kissa ce mi kissa ce daban wanda idan muka zo a cikin bukhari za ku ga wannan za ku ga wannan me yake da suna wannan wannan ruwayoyin da kuma bayani na ibnu hajar wallahu ta'ala alam wannan dai magana mafi inganci su aisha ne suka yi kisisi na ko an gane da kyau ko to za a ce sun yi daidai dan suna matan manzon Allah a domin su ba ma'asumai bane kullu bani adama khata'u kowanne adam yana kuskure to wannan daga cikin kuskuren su kummi ya kai su kishi ya kai su an gane da kyau ko wannan shine kenan shi yasa wani ɗaya daga cikin magabata zai kai yarsa a gida a gidan mijinta sai yana mata nasiha yace ya bunayyati iyaki wal ghaira fa innaha miftahu talaq wa iyaki wa kasrati la'atabi fa innaha turisul baghdha wannan kuma ni ganau ne ba shi yau ba yace mata ina miki kashedi da tsananin kishi domin shine mabudin saki makullin saki da tsananin kishi ya hadu da ke to shikenan ki san da makullin saki yana tare da ke yace na gaba kuma ina miki kashedi da yawan hada an gane ko domin yawan hada yana jawo kiyayya duk yanda kake son mace in ta kasance mahwadaciya an gane da kyau ko wallahi duk yanda kake son ta ba za ka yi zama da ita ba da ƙarshe dai komi hakurin ka sai za ka sai tura ta kai me sai tura ta kai bango wannan ni ga ne ba jiyau ba kuma jiyau ne an gane da kyau ko Allah ya kare mu kenan duk wanda zai kai shi gidan gidan gidan mijin ta mata wannan nasihar kishi da yawan hada wannan suna ɗaya daga cikin abin da ke saurin kawo rabuwar aure Allah ya kare mala yace babul walima babu yi bayani akan walima ya ake ce ma walima shine abincin da ake yi a gayyato mutane an gane ko kuma walima kala kala ce akwai walimatun nikah akwai kuma gairaha akwai walima ta aure akwai wadda ba ita ba duk dai abin da za a yi abinci a gayyato mutane to ana ce mishi wannan ta'amul walima abinci na walima kenan wannan muhallu shahid anan shine walima ta mi walima ta aure hadisan da zasu zasu nuna mana hukuncin walima yana ɗaya daga cikin sunna idan mutum ya aure yayi walima to yaya ladabin walimar yake hadisan zasu mana bayani anan gaba mali yace wa an anas ibn malik radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah ya dada shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lallai manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa ra'a ala abdurrahman ibn auf ya gani ga abdurrahman dan auf athara sufratin alama ta me yake da suna turare sufra wani turare ne na za'afaran wanda idan aka shahwa shi na alama yana alama ta balge ga jiki ga kayan da aka sama ko ga jiki in ga hannu ne aka shafa shi to manzo Allah ya ga wannan alama gare sa qala yace ma hadha me wannan qala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni tazawwajtu imra'atan ni na auri wata mata ala wazni nawatin min zahabin akan nauyin nawat na zinariya an gane ko asalin nawat shine kaman ɗiyan dabino duka ana ce musu nawat to shi nawat a wajen su kaman wani nau'i ne na nauyi na zinariya da ake awo da shi an gane ku kamar a wannan zamani suna cewa iyar an gane ku akwai kaza iyar kaza iyar na zinariya to su kuma lokacin akwai nawat a wajen nauyi na zinariya to yace na auri wata mata da nauyin zinariya na nawat wanda asali zinariya ce wadda ba ta da yawa sosai qala yace ba fa barakallahu lak Allah ya sa maka albarka aulim walau bishatin to kai walima koda da yar tumkiya ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wal lafzu li muslim lafazi na muslim ne ko wannan hadisin kawai muka tsaya game da al'amarin walima ya ishe mu aiko an gane ko manzo Allah ya ce masa Allah ya sa maka albarka kai walima koda da me wai koda an gane ko yana alama ce ta hiye da haka shi aka himi shi aka hiso ashe in Allah ya wadata ka kai aure ka gayyato mutane ka yanke musu 'yan maraƙai ba ɗan maraƙi ba 'yan maraƙai an gane ko jam'i na maraƙi kenan inda Allah ya maka wadata to ka wadata mutane su masu su masu ji daɗi a wannan ranar liyun fi kuzo sa'atin min sa'ati kowanne ya daidai gwalgwadonsa za mu gani a hadisi akwai walimar da manzo Allah ya aka ce aka aka goge hannu akwai walimar da kuma tattaunawa ne aka yi an gane ko an ce tattaunawa ma'ana irin su dabino ne da sauran abubuwan da ba su daraja aka yi wannan hadisin har yanzu yana nuna yana da kyau in mutum ya baka labarin ya yi aure ka ka sa masa albarka addu'ar da ta yi shahara shine barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair wannan shine kenan ga nan Anas ya yi aure ba tare da ba tare da ya shaida manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam shi ke nuna ashe dan mutum ya yi aure bai shaida maka ba bai zamantowa aibi domin takan iyawa ya manta ne ko kuma yana ganin kana da shagulgulla wanda sun yi wannan mahimmanci kenan kada ka riƙi mutum don saboda bai baka labari ba domin sahabbai suna aure su ba manzo Allah labari ba sallallahu alaihi wasallam mala yace wa an ibn umara radiyallahu anhu ma qala daga ibn umar Allah ya dada su shi da ma'aikinsa ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah ya ce idan du'iya ahadukum ilal walima idan aka gayyaci ɗayanku zuwa walima faliya'ati ha to ya zo mata muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wali muslimin a riwayata imam muslim idan da'a ahadukum akahu idan ɗayanku ya gayyaci ɗan uwansa falyujib to ya karɓi gayyatar da ya masa ursan kana ya kasance gayyata ce ta aure aw nahwahu ko kuma makamancinsa ya kasance gayyata ce ta angwanci ko makamancinsa ma'ana ko wadda ba wannan ba wannan hadisin yana nuna muna ashe karba gayyata menene wajibi ne domin kun ga manzo Allah ce nan falyatiha amrun ne wal amru yaqtadi al wujub illa bi qarinatin tusrifuhu min al wujub ila an nadabi babu kokarin ta nuna cewa ba dole bane karba gayyata dole ne da sharuɗa guda hudu an gane ko sharaɗi na farko me yake da suna an yaqsidaka bi zatika ko kuma an yu'ayyinaka ya kasance gayyatar an turo maka ta musamman yanzu misali na wajen karatu na ce kai jama'a ina gayyatar ku wajen walima ba dole bane sai kun zo an gane ko tunda amma ce nayi amma da na ce Hassan ina gayyatar ka to Hassan dole sai ka je tsara ce ma'an Salahuddin ina gayyatar ka to ma'an Salahuddin dole sai ya je an gane ko to an cika sharaɗi na farko a ayyana ka daga cikin ayyanawa shine mutum ya tura maka message yanzu ta facebook ko ta whatsapp a me yake da suna an prive kai kadai ya tura maka a cikin kwantakin ka to gayyata ce wannan yana ɗaya daga cikin wasa'ilut tawasul na biyu kenan shine Allah yasbiqahu akhar kada ya kasance wani ya riga sa gayyatar ya kasance kuma gayyatar irana guda ce to za mu gani ta kasance rana guda kuma duka sun gayyace ka a lokaci guda duk wannan tana iya faruwa to tawa ya kamata ka je akwai hadisin da zai bayani akan wannan to ya kasance wani bai riga sa ba in wani ya riga sa to kenan ta wanda ya riga shi zaka mi laraba suna cewa alfadlu lil asbaq wannan ka'idar hatta addini tana aiki alfadlu lil asbaq an gane ko ko da yaushe falala ta wanda ya riga ne masallaci sahu na harko na wane ne na wanda ya riga ne a musulunce in ba da wata maslaha ba ta musamman ba a keɓe wani wuri a cikin sahu a ce na wane kaza ne sai da wata maslaha daga cikin maslaha ne kasance shine na'ibi yakan iya gyara ma liman in liman wata matsala ta same sa wannan yana daga cikin maslaha ko ladani wanda shi ke tada sallah wannan yana daga cikin maslaha ko abin da ya kama da haka na gaba shine kenan wannan ka'ida ce al-fadl asbaq na gaba shine Allah tahtawi walima ala munkarin kada ya kasance walimar ta kumshi wani sabon Allah idan kasance walimar ta ji labari an gayyato su mali yaro an gane ko ko su a dogon ja Allah ya tsare mu to kun ga wannan walimar baya halatta kashi malamai suka ce sai in ka san da tahiyar kai kan iya dalilin wannan a hana sabon Allah ma'ana kai mai fada a shi ne ga angon ka san da in ka tsaye ka ce maza a tattare gangunman na ana tattare su to wannan lokacin kai dole ma ne ka je don ka hana mi don ka hana wannan sabon Allah to wannan shine kenan na ƙarshe Allah ya kuna laka uzurun kada ya kasance kuma kana da wani uzuri an gane ko idan da wani uzuri shi kenan misali ka saba lokacin da ya gaice ka walima da dare ne kuma kana zuwa wurin karatun bulugul maram an gane ko bayan magariba ne aka gaice ka a wannan lokacin kuma sai ka riba ka gani wace maslaha ta yi ka zo bulugul maram ko kuma ka je wajen da'awa wannan kuma ba zan baku ba zan gaya muku wannan kaku ce a dan dan ka ayi shemen bulugul maram ne na dan gaya muku zai to wannan sune an rike sharuɗan ko wannan sune kenan a takaice dai karba walima haƙi ne daga cikin haƙin musulmi malai cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sharru ta'ami ta'amul walima mafi sharrin abinci shine abincin walimar da kenan nan nan sai an sa kaida wannan ita kace matar jama ma'anawiya in kai tarjama harfiya sharru ta'ami ta'amul walima mafi sharrin abinci shine abincin walima an gane ko to kenan kai kai ta'amimi gaba dai amma in a hausance ne sai ka ce mafi sharrin abinci shine abincin walimar da idan ba kowane iri ba sai wanda dakin nan ta gaba yumna'uha man ya'tiha ake hana ma wanda ya zo mata ma'ana ba a gayyatar wanda za su zo wa yud'a ilaiha man ya'baha amma kuma sai a gayyaci wanda ba za su zo ba an gane ko mafi sharrin abincin walima shine abincin walimar da za a gayyaci wanda an san da wuya su zo a ci gayyatar wanda an san an gayyace sai sun yi mi sai sun zo an gane ko wa yud'a ilaiha yanzu su su mala salahuddin in ka gayyace su walima ai ka taimaka musu ko an gane ko tuzurai an rage musu wani wani nauyi na abincin rana aha wa man lam yujib da'wa duk wanda bai karbi da'awa ba gayyata faqad asallaha wa rasulahu to haƙiƙa ya saba ma Allah da manzansa ku ji wannan hadisi kararrafa duk wanda bai karbi gayyata ba to ya saba ma Allah da manzo akhrajahu muslim muslim fitar da wannan hadisin wannan hadisin gaba ɗaya suna ƙara ƙarfafa mana muhimmancin karba mi muhimmancin karba gayyata da kuma ya kasance ashe a wajen walimar kada ya kasance a koda yaushe wanda kasan in an zo sallamewa sai an jimka wani abu an an haɗa ma da shi su ne za ka gayyata kun san dama fiye haka ne ake yi su waye in za a sallamewa sai sun sha ma wani abu an gane ko irin su salahuddin wanda in sun zo su ma za su raba abinci duk ba a damu da su ba Allah shi ne kira Allah ya kare mu jayid kenan wannan shi ne domin ita walima daga cikin hikimarta shi ne a sa maka albarka duk wanda ya ci abinci ko tabbas zai sa maka albarka albarka kuma mafi yawanci wanda suke mabukata sun yi albarka an gane ko domin mafi yawancin wannan wanda an son su zo kin nan baka san taya aka aka tara kuɗin nan ba yake halal yake haram amma wanda wanda dan bawan Allah sai yayi dako sannan ya samu ya ci kaga halali ya yake ci su kuma addu'ar su mafi yawanci karbabba ce malai ce wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza du'iya ahadukum falyujib idan aka gayyaci ɗayan ku ya karba fa in kana sa'iman idan ya kasance mai azumi falyusalli to yayi addu'a falyusalli nan yazo da lafazina yazo da ma'ana ta addu'a domin as-sala tana da ma'ana guda biyu ma'anar lugawiyya da ma'anar shar'iyya an gane da kyau ko to nan za a gabatar da ma'ana lugawiyya shine addu'a idan ya kasance yana azumi to yayi addu'a ma'ana yayi addu'a ga ga mai walimar wa in kana muftiran idan ya kasance kun baya azumi falyat'am to yaci أخرجه مسلم أيضا مسلم يهوتر دشي هر ينزو وله من حديث جابر نحوه هر ينزو أكوي مسلم دقى حديث جابر مكة من تنسى وقال يتي فإن شاء طعم إن ياسو يتي وإن شاء ترك إن ياسو كما يبري an gane da kyau ko jayid wannan ruwayoyin guda biyu abinda suke nunawa idan mutum ya zo a wajen walima yana azumi in azumi na farilla ne to a wani lokacin baya halatta ya mi domin azumin farilla baya halatta a mi a karya shi sai in na ramko ne an gane ko wasu malamai suna gani ko azumin ramko lokacin da kake yin sarar da ka ɗauke sa kana da yana da hukunci na na farilla kenan shi ma bai kamata ka karya sa ba su malamai suna gani a shi dama wannan ai me yake da suna kana da damar ka ramka kowace rana ka so ka ramka yau kuma kaga walima kaga ruguduma ka aje to shikenan zuwa gaba kuma sai ka ramka kana da lokaci an gane ko yuktafaru fil muwassi ma la yuktafaru fil mudayyiq ma'ana wannan wani istilahi ne na malamai a wajen ramko ramko akwai wanda yake da lokaci mai yalwa akwai wanda ba da lokaci mai yalwa a takaice in azumin farilla ne ba za ka aje ba amma in azumin nafila ne manzo Allah ya ce in ka so ka ci ma'ana ka aje azumi in kuma ka so ka mi ka bari ka ci gaba da azumin ka an gane da kyau ko wannan ya danganta da maslaha domin shi azumin nafila asali ba me yake da suna ba dole bane an gane da kyau ko wannan shine kenan domin duk abin da yake ba dole bane ka yi sa to ba dole bane in ka yi sa kuma ka ida sa an gane da kyau ko wannan shine kenan suka ce mala mala yajibu ibtida'an la yajibu intiha'an ana duk abin da ba dole bane ka fara sa to ba dole bane kuma in ka fara shi ka me ka ida shi ma la yajibu ibtida'an fala yajibu fala yajibu intiha'an an gane kaidar da kyau azumin landi ka dauka aka gaice ka walima ka zo kuma ka isko ma sha Allah walimar akwai gurin akwai kaji a sama ka san kai da kaji kuma ka gane ko sai wanda ya gani a wannan lokacin kuma sai a yi sallama da azumi ko wannan shi ne kenan ba ka da laihin komai kuma za a baka ladar ladar ɗan lokacin da kai an gane ku ba za a ce za a baka ladar gaba ɗaya ba tun da baka ida ba amma za a baka ladar ɗan abin da kai wannan shi ne kenan kuma akwai ma hadisi manzo Allah yake cewa al-mutatawwi'u amiru nafsuhu wanda yake abu na nafila to yana da dama yana da yana da incin cin karansa ba babbaka in ya so ya ci gaba in ya so ya me ya tsaida na sha ba da misalin sadaka ko kai ne ka zo ka isko keskin masallaci ka hiddo san kisan zaka sa an gane ko sai ka tuna kai ashe baka yi mega ba an gane ko ka huddo zaka sa sai ka maida ka maida aljihu to wannan shikenan amma in har ta shiga cikin kes to wannan kun ba ta hutuwa in ta huto kayi al'aidu fi hibatahu fi hibatihi kalkalbi yaqi'u kuma ya'udu fi qai'ihi in kai wannan kuma shikenan tunda ta riga ta shiga to ta shiga amma in bata shiga ba dai to shikenan tai ta zama a ciki na gaba mala yace mulike da wannan hadisin ko wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala daga ibn mas'ud Allah ya dada shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta'amu awwali yawmin haqqun abinci na ranar farko haƙƙi ne mana abinci na ranar walima na farko haƙƙi ne aka gaice ka kaje wa ta'amu yawmi thani sunna abinci na rana ta biyu shi kuma sunna ne wa ta'amu yawmi thalithi sum'atun abinci na rana ta uku shi kuma riya ne an gane ko shine sum'a domin da sum'a da riya duk abu guda ne sai dai riya na a gani ne shi kuma sum'a ya haɗu daga biyu a ji a gani duka gaba ɗai an gane ko wannan kenan wani lokaci a sum'atu a ammu min riya wannan shine rawahu tirmizi imamu tirmizi rawato sa wastaghrabahu sai dai na ganin hadisi ne garib ha to ni nan bani da shi wa man samma'a samma Allahu bihi nan bani da shi duk wanda yayi dan aji to Allah zai sa aji shikenan ladar shikenan aikin ya kare amfanin ya kare wa man samma'a samma Allahu bihi duk wanda yayi dan aji to Allah zai sa aji wa man yura'i ko ba a kawo shi nan ba yawa to in ma dai haka ne shi ma wa man yura yura Allah duk wanda ya dan a gani Allah zai sa a gani kuma shikenan baya da lada sai dai wannan hadisin me yake da suna da'ifi ne dukkanin ruwayoyinsa walahu shahidun yana da shahid hadisin da ke karfafa sa an anasin daga Anas inda ibn Majah dukkanin su hadisai ne wanda ba su inganta ba an gane da kyau ko jayyid wa an safiyata binti shayba daga safiya yar shayba qalat tace aulama annabi sallallahu alaihi wasallama ala ba'd nisa'ihi manzo Allah yayi walima ga sashen matayensa bi muddaini min sha'irin da muddi guda biyu na sha'ir akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da shi mu hade da wancan dan ma'anan su guda sai mu bayani wa an anas qala daga anas ya ce aqama annabi sallallahu alaihi wasallama bayna khaybar wal madina manzo Allah ya tsaya a tsakanin khaibar da madina talata layalin darerai guda uku yubna alaihi bi safiya me yake da suna yana angwanci da safiya haka za a fassara shi fada'autul muslimina ila walimatihi sai na kira musulmai zuwa walimarsa fama kana fiha min khubuzin yace a cikin ta ba a samu ba burodi wala lahmin ko nama wa ma kana fiha babu abin da aka samu a ciki ba abin da ya kasance a cikin walimar illa an amara bil anta'i face ya yi umarni da a hida wata fata ce fa busitat sai aka shinhida ta fa ulqiya alaiha tamru sai aka jeho da bino akanta wal aqitu da ciku was samnu da kuma danyen ciku an gane ko al aqit shine busasshen ciku as samnu shine danyen ciku muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wallafsu lil bukhari sai dai lafazin na bukhari ne yan uwa masu girma wannan ruwayoyin guda biyu abinda suke nuna muna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai walimar da ya babu me babu nama a ciki wannan kuma akwai masu fatawa ta cewa duk walima ba a yin ta sai da me sai da nama akwai masu wannan wannan abin ga an gane ko amma mafi yawancin su zurai ne ke wannan wannan fatawar an gane ko ba a walima sai da nama a'a bai yi burushet ba kada ku zo ku yi ta faɗi cin gari ko burushet ba ba a'a abin da ya samu sai a yi da shi an gane da kyau ko wannan shine kenan muna fatan yan uwanmu tuzurai da suke a gabanmu Allah ya arzuta su da angwanci an gane ko Allah ya arzuta su da angwanci kamin su mutu wannan shine kenan muna fatan mu kuma da muke ma'aurata Allah ya ba mu ƙarin na uku hudu kuma sai mu kammala an gane ko wannan shine kenan muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa zaman lahiya a tsakanin ma'aurata da ƙarshe akwai akwai wa'azi da zamu yi a yanzu bayan bayan sallar isha'i a wajen nuvo marshe insha Allah shi yasa ma muka gaggauta insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله